بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha biyar ga watan rabi'a misali shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da biyar a wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a wannan masallaci ne albarka na Ubaybatu bin Sulaiman radiyallahu ta'ala anhu za mu tafi darasi na tamanin da shida shafi na ɗari da sittin da biyar babi na hudu babu zakatul fitr alal muslimi min al-jamri wa al-shari mala yace babu zakatul fitr babu da yake magana akan zakatul da kai ko zakar kono kamar da wasu garuruwan suke faɗa ta fadawa ne ko to kina tsaya da farko ne sai yace zakatul fitr kamar eh tabbatawa aure da ɗan nan jama'a ta kaji suna bada da zamfara da kabawa to suna bada wannan da farko ne ko da farko da kai alal muslimi na yadda take akan musulmai min al-tamri na dabino wa sha'iri da dabino wa kinkafa take sha'iri kinkafa da wazara da amma dai kinkafa ne to wannan karkashin wannan babun watakila za mu kalli wasu abubuwa kusan biyar shida zuwa bakwai malamai suna kalatu abin da ya shafi zakkafin da kai ko kuma ayat da take magana a kai a cikin alkur'ani illa Allah madaukakin sarki yake cewa kada afla aman tagadda wa da qalasma rabbihi fa salla wai wannan ayat ita ce ba ayat da take magana a kan sadaqatul fitr ko zakatul fitr da Allah yake kada asla aman tazakka hakika wanda ya ba da zakatul da kai to ya rabo ka sai wa zakatul marabbi sanai da yin zikiri kun ga ran Allah ana mutuwa ana kafa ana amurka Allah mu da hukunci fa sallah kuma yin sallah in ka kalli sanan aya za ka ga cewa an fara ne bi da bi ai da fara da kai kafin ai kallabi a jikin ka sannan zikiri sannan a zuwa ya sallah to ba annabi alaihi salatu wasallam cewa duk wanda ya shiga bayan an yi sallah da sadaka kawai da bayar ba da sai abin da ake kira zakatul fitr kama inda iskalin yake wasu ba da suka zo suka kalla ya suka ce a a za ku za ku za ku za ku wato za ku kwaci kanku da jani bayan ita suratul a'la sura ce makkiya kuma ba ba da zakatul fitr wace a madina to sai suka ba da amsa da cewa um wato ai sau da yawa aya da suka kan sauka kamar da malaman ulumul qur'an sun yi wannan bayani suka koma cikin al-islam ya ulumul qur'an da imam suyuti ko su imam zarqati a cikin littafin al-qur'an idan ka duba irin wannan ko kadan a cikin mabanisul mabanisul kadan da yayi na da ulumul qur'an al-mabahis ya ulum al-Qur'an to ka koma cikin wayannan littattafan za ga suna ma bayani akan akwai ayoyin da ma da tsara rujuluhu kamar suratul Fatiha za a ce ma za ka kani sau biyu ta sauka a Makka kuma ta sauka a Madina amma kan ga murawa kun suka kalli wannan ya ji to ƙarya ne tunda an ce Madina an ce Madina misali to kaga wannan ayan ji ma ba da yanzu suka bada amsa ba za ka lokaci a ai tunda abun bai faru ba kamar yadda wani ake kayyata um maganar cewa wai an ce yahuda suna cewa uzair dan Allah to ina aka ji da yahudi yana cewa uzair dan Allah to wai kariya ce wakalati yahuda uzair ne gurin Allah Allah ya yi abin kuma mun yadda to amma yanzu yahudan da kake da su da su wasu ba su ba da Allah ba ba ruwan su da wani uzuri sai nuna cewa ƙarya aka yi a Qur'ani to kawai in mutum ya zo ya duba abu bai mata wani ce ba kawai shi kenan ƙarya ne tunda ya saba wa hankalinsa to kaga irin wannan ayat ji wala zuwa ce ai mai tiya ce kuma ba fara sallah ba ma sallah da kudda zakka duk a shekara ta biyu aikin haji shekara ta biyu a Madina azumi ba sai a shekara ta biyu a Madina aka fara azumi to kaga wannan ayar da tiya ce ya za a yi kenan sai suka ce ba wani iskali shi ka duk wani abu da yake gani ya jagule ma muna yawan faɗa wannan hadisi ne ko aya to an riga an ba da amsa kawai kan da lafi ibn qutayba yana da littafi yana da littafi na ayoyin da wato kake ganin sun rikice ba ko hadisai irin mutum mukhtalifun na ta'awilul hadisai a hadisai littafi ne mujalladi daya haka za ga yana warware ma matsaloli hadisi ne kake ganin ya ci karo a ganin ka to sai ga an ba da amsa shi da dangan duk wanda ya zo ya dau bukari ko musulun ko za a dube shi duk kariya ne sun ci karo to da dangan ne yi Allah domin zama shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku an ba da amsa abin da ya shafi aya abin da ya shafi abubai kawai mu karanta a zani kuma karanta a gaban malami sai warware ba matsalar amma babu zancen cewa cin karo babu ai Allah cikin hikimar da ya kuma bin yawa a cikin sa ai saboda gudu ba shekara 1200 ana kabar da shi idan aini goma da Allah ya kuma haka alƙawarin da yayi na bawo Qur'ani kariya ne tabbata muke nan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun haka Allah ya faɗa to da kariya da yayi ba alƙur'ani kira da to shi ne abin da yake gaya mana anan kaga wannan ayar da take Allah ya ce masiya ce kuma ba fara da zakatun fitr ba sai a Madina sai ka ba da amsa ce a to ai aya na zauga ɗan maka amma aikin da baya ba na sai a Madina misali sai su ji Allah ya ce sai yau da jama'a wai wani da dubo a wata sura ne kamar ko to a sura ce kamar masiya ce ko madaniya la la ban mu suratul kamar makkiya yar makaci sannan aya su kalle ta da kyau akan zuwa an take magana akan me take magana akan badar badar a madina akai ko a maka shi ba wanda da shi sa akwai yake ko kai na umar ne yake cewa ayan nan ta zo ba amma ba mu ga fatar ka ba sai za mu dida saboda Allah ya yi kai ko mu jama'a za a tarwata garin nan wai walluna dubu juya su gudu gaba da baya to a ranar badar Allah aka taro da kafirai suka gudu gaba da baya kuma ayar ɗayar maka yawwa saboda haka wannan ra'ayin da suka kawo zuwa kada abu na amince da ka wanda kan su rabbi fa sanna ko da ka babu ra'ayi ne mai karfi na cewa kana magana akan zakatun ciki to shine yace um alal muslimin sana'a karkashin wannan za mu kalli wasu abubuwa idan ka kasar cikin ya ga a jike ga jemu to amma ba dole ne kawo duka ba mu mu kalle su ba farko a kan wata waje ba dole dole mu kalli wannan sannan na biyu yau ce take waje ba idan ka kasar cikin sannan abu na uku yau ce za a fitar in sai mun kalli wannan sannan na hudu me za a fitar sannan na biyar menene gurgurdan abin da za a buƙata shi ma sai mun kalle sannan na gida wa za a bawa bare kuma an daji wani akwai kwanci da abin da za a bashi ko misali idan buhu ɗaya mutum zai yi kana gidan don za ka yi da buhu ɗaya ko saboda adadin ɗin gidan na da to mutum sai za a ba ko za a raba wannan abubuwan su ya kamata mu kalla a ƙarƙashin wannan abin da ya shafi da kafin jiri wasu ila abisan da zai kawo su muku da biyu ko uku to amma da kaji za mu fitar da wa'annan kafin da Allah ta'ala to yake Ali bin Umar radiyallahu anhu ba anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle mun bi kira da Allah Allah tabbata a gare shi farada zakatul fitr ya fitar da ya wajabta zarkatul da kai ya wajabta zakar da dai zan yi tambaya a abubuwan da na faɗa a kan a wannan hadisi sai mu ga amsar da muka samu ya wajaka zakar da dai shi ne sa'an min tamri za a ba da kwano guda na dabino aw sa'an min ta'iri ko ko kuma kwano guda na kajeruwar shinkafa ko mutum shinkafa kawai ala kulli hulli akan kowane da aw abdin ko bawa zakarin aw unsa namiji ne ko mace min al-muslimin da amma garbi daga cikin musulmai to bara dawo da tambayoyi da kai karatu ne tambaya ta farko shine wato dan muji hadisin nan Allah ne ya bamu a cikin amsojin da muke so mu ga na farko aka ce alaman tafi akan wa ga ta to da akwai amsar hadisin nan ko babu me ce ce akan wa akan muji da kyau to sannan na biyu da yake mata ta kura da akwai amsa hadisin don sai a wajen babu mun jiri daya sannan na uku shine oke yaushe mata ce biyu yaushe take wajen ka akwai amsar babu shi ba sannan kuma yahudu me za a fitar akwai amsar ko babu da akwai ya ka babu cewa da dabino da jirgin ka ba kawai mun dawo to mun dawo ai mutum shiga ba kawai eh to saboda Allah sannan sai na biyar wa za a bawa ya faɗa ne bai faɗa ba sannan adadin yadda za a bawa mutum shi ma bai faɗa ba to yanzu an gano ku ka samu a ba ku gane ne muke yi ba na yi da kwano za a bayar ko to amma ku an faɗi kwano nawa za a ba wanda za a ba yawa to mu tsara da abin da zai mu hadisi na biyu ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma kana an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda yace amara Nabi sallallahu alaihi wa sallam bi zakati al-fitr annabi alaihi salatu wa salam ya yi umarni da abudda zakat da kai sa'an min jamri a ba da kwano ɗaya na dabino a wuta a ninka iri ko kwano ɗaya na shinkafa. Kala Abdullahi kala Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma. Abdullahi dan Umar Allah ya tsara musu yadda zai ce fa ja'alan nasu aidinahu. Sai mutane suka maida wato kwatan kwajinsa wato abin da yake daidai da shi shine aidinahu muddai suke ba da mudu biyu min hikatin na alkama. Saboda lokacin wato ita shinkafa da dabino gidan kowa da akwai domin abin da ake magana a wajen shi ne abincin mutane abin da ya zama gaba gari a gurin mutane abincin da ko ina za a zane shi ya ya gama gari shi ake fitarwa ga kasu da kai za ka ga kasuwar kula a madina kasuwa za ka hango kula a nan ka ganta tsauka za ka yi kaji ne amma ka je ka buɗe za ka da dino ne kawai saboda su abinci ne haka ne kawai ne katuwa kura za ka ganta har suka ta a mutum a rage shi kawai ina nan ne wallahi na goda a zan sauka wasu kawai farbe shi ne sai sai cikin haka amma idan ka je ka buɗe sai ka da dino ne a cikin saboda su abinci ne sai ba gurin ka ba abinci ba da dino ne za ka samu bani kaza ai ba abinci bane da abincin kayan marmari ne lokaci ba lokaci ba abinci ne mutum zai ci kawai ya ga ruwa da shi shi ke yanzu yau ana gozu da shi ke gawo sai a ga wani ya haɗa da nono ko da ko ban ka iya ba zai kawo ba abin da za ka yi ba kuma wani ne ba Allah labarin tafi almalayi ato kare kuwa baka gane sallah ko na ba ake ci ake a ciki ba zai ce a samu dalilin ko ne to sai da aka ce ce waje alan da aka yi lawo mutum ne saboda ita an kamar ta gocin jin zaba tsara sai sai sai Allah ya umar yi sai suka bayar da suka yi kiwa na an kama da wannan shinkafar suke waya mudu biyu ne maimakon mudun nabi guda hudu domin kwanu guda biyu ne mudun nabi guda hudu sai suke ba da guda biyu na alkama maimakon shinkafa sai a bada rabin kwano na alkama a maimakon shinkafa haka abdullahi da umar yake za mu ga anan da wai jiwa shi ma na amsar wani kila irin wannan ya baya hadisi na gaba an hadisi ibn qudri radiyallahu anhu kana an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake kullu nuridu zakata al-fitr sa'a min ta'ala mun kasance muna fitar da zakar da kai zakar gono na kwano guda na abinci kaga dai yake abinci abincin da ake ci kamar mu yanzu a sanu wani abinci ne za a ce ko ina da akai shinkafa yanzu na madara shinkafa mu za a shinkafa madara shinkafa taliya gurada waki waki gudan dawa to dinin wai na mu alƙala abun cikin mu ne wannan ka ji wani garin ba haka bane ba haka bane in ka tafi biyu guri yanzu za ka ga abin da za a lissa ba za ka ba biro domin ana gura uku da shi yau wanda ire-iren waɗannan duka su za a tattaro wataƙila ka in ka ɗau shinkafa a matsayin layin farko da rubutu sai a ɗau biro da dawa ko kuma da masara a layin farko an gani da a mai digiri kan mai digiri ne kai oke dan karo da dan biyu a to ga ke digiran masara ce layin farko kai an digiri ne kai ba ka ba mu karatu to saboda haka kaga masara biro da ire-iren sai ce auda an min akiki ko kuma kwano guda na ciki a ga ciki a nan kwano daya ai ne je ba kwanan kwanan da ake kira kwanan da wajen kwanan uku ko hudu to sai sai biyar ba saboda kaga san kiki za su gudu ruwa ne ra ko kai to kwano guda sai su ba da kwano guda a matsayin da kai shi ba abin tiri har a yanzu a Madina za ga wani lokacin an zo shan ruwan shi ake kawo sai ga an kawo sai ana da nono sai su kala fito haka ana lafuto wannan almara'in labarin tasu ana lafuto a nan to sai ce hausa amin zabibi na ne muka zalle shi oke anan abuwa wai zo da lafiya ta tsaye ne ke kamar hausa amin da irin ko kwano guda na shinkafa hausa amin kamar ko kwano na dabino hausa amin akai ko kwano na kuki hausa amin dabino ko kuma kwano na bishakken kuma kaji ma mun dace ka duk gurin yadda kake shi ma da yake yi zuwa ba da saboda ana bayani akan yana kai ko kokolwa yana kaza su kwazon kwazo guda za a ji sarawa da shi daga a matsayin da kake shi ma da yake da kudin da ni kalle da ko a shekara biyu bayan da nazari da zuni da yake da tsarin da ba a karaman leda da makaranta saboda haka wayannan su ne abubuwan da ake wato fitar kai da shi hadisi na gaba na 573 ana yi da idan kudiri radiyallahu anhu kala abu da idan kudiri Allah ya kara masa da yake kullu da hadiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam muka tace muna labarin ta a zamanin annabi alaihi salatu wa salam sa'an min ani yace kwano guda na abu shi za a bayan yace kawai a duba garin da abu din shikenan ba wajen da shi wannan sunan da aka bayar ba in abin da yake jira a Allah auta annin gamin ko kwano guda na dabino auta annin ga irin ko kwano guda na shinkafa auta annin da dabino ko kwano guda na cikin ilimi falamma ya muawiya radiyallahu anhu lokacin da sai na muawiya Allah ya kara masa da yazo a lokacin wato khilafa da aka waja'at tamra sai sai ran su abin da yake yawa a garin cikin wata alƙama ta ita kuma mai tsada da wasu da kai take dai cikin tsada wannan samra din alibi ce aramun da min hada ya alilu mutai yace ina ganin ni wato kwano ɗaya na wannan daidai yake da mudu biyu na na samra eh saboda kwano ɗaya karamin kwano na wannan samra din daidai yake da kwano na sauran abu sai ba da wannan hukunci kuma za a bayar da Umar ya ga ya mana haka ake yi sai a bara to kaga wannan shi ne abin da wato muka kalla a to mu dawo mu ji tambayoyi mu je mu gudda abu na farko alaman da ji mun ba da wannan amsa akan musulmi mun mutu ko mu bawa ko da har jariri sai karewa ba da suka ce har san ciki inda yayi wata dubu malamin da ni ga ba da wannan fatawa cikin wato fatawa ta azumi ne to sauran malami ma da yawa an ka duba guguli na ibnu qudama al-maqdisi shi ma ya kawo maganganu ko ne ne alka na babban malami Imam Ali Sokani haka an kawo wayannan cewa wato ko fatawul bari na Ibn Hajar al-Asqalani in ka duba ga kin kawo idan mace tana da ciki ya kai wata hudu to an ce mutahabbi ne a nan ba wajibi ne mutahabbi ne a fitar maza da da da mutahabbi amma idan za a aje in aka aje shi ana gobe sallah yanzu ba ba da sanarwa ganin wata to wajibi ne a fitar maza in aka aje shi a cikin dararen azumi to wajibi ne a fitar maza tabbata haƙi daga wata hudu zuwa sama an buga mana to ana zuwa fitar maza amma an aje shi wajibi ne shine bambanci kawai yawa to sai ce yaushe ba wato yaushe kake wajaba shine mun ba da wannan amsar ta ba ko dama zama wajibi ne daga lokacin da wato lokacin lokaci ne da ita daga lokacin da alfijir ya kullo na ranar sallah zuwa ayi sallar wajibi zuwa wannan lokacin amma mutahab an so mutum ya fitar daga lokacin da wato adadi ya kai jirin da bakwai zuwa jirin da tara nan mutahabi shi ka ba da yake ganin ganganci da sakaki da wanda bai fitar ba haka yake sallah domin kada da ko ta kawo ba ba dole sai ran ana gobe sallah za ta ba wata ne wanda ne ne cewa to idan mutum ya fita a jirin da bakwai kuma je wannan ne suke yi yayi talatin ba ko ba komai saboda haka wannan shine lokacin da za a fita sannan da za a fitar mun ba da amsa abincin mutanen gari yaya za a fitar kwano daya na abincin shi za a bayar yawa sannan wa za a bawa shine wannan mutane takwas din da Allah ya lissafa a suratul Fatiha a suratul Tauba inna masara ajli lil fuqara na farko za a ba fasirai na biyu a ba miskinai dan na uku a ba wanda kai aiki a kai kaga wannan muna magana general ne zakka kenan duka yawa zakka kabe da sarkin ladani ke ta tambaya wayannan mutanen da a ba duka shine wanda suke aiki a kai ko da kudi ne in dai kaga shi yayi ba aiki a kai ko duka ba ma yayi kadar za a iya ba su zakka ko da ne kudi ne na uku kenan sannan na hudu shine wanda ake so a ga hankalin da su shiga musulunci kafirai ne ba musulmi bane shine al-mu'allafa fi qulubu sannan na biyar sai waɗanda ba su yi yawa wannan ya ji mun da wata kanda da aka bani ta da hankali na ce cewa wani ba Allah ya kawo wani abokin shi yana so ya hange ta saboda ana gunta baki maganganun da ya faɗa sun kaga mu hankali kwarai da gaske sosai da sosai asali dan canji ne ya zo ya fara wani yanayi aka damfare shi bayan an dabbare shi kuma ka san harkar canji harkar kasuwanci da kudaden mutane a hannunsa to sai zan ko wannan yanayin ya kai matakin da kun wanda ba za magana suka zo suna suna magana akwai wanda yake kara bai tambaye shi kudin ba amma da shi ma yau ta taba je ce yana bukatar kudin gaba to sai yake ta jira ba ya kunci ya rasu a baya su gadin in an raba gadin biya a yi ta cikin wa'ancan abubuwa to sai aka yi matakin da shi ma ya kunsa ɗan fanke girafishin da ya kifa kun sai da harkar take yi kuma ba da kaza sun sani ya kifa da har sun kashe kuɗi za a ce sun kawo da can faɗi sai kashe kuɗin da ya kai kusan dubu ɗari bakwai har yau kuɗin da kusa wajen shekara shida suna fama da alƙa to shi ne kawai ya shiga ɗaki ya rubuta duk masu bin sabaki yake kokarin su hanjin kansa wanda yake abokinsa yana zuwa karatun nan sai je gani a wani ne yana da wani ne to da aka bayan ya dinga a wani ne ne ba sama aka ja hankalin da yake cewa to cewa ya hakura yake amma ba yana so dan a cikin take da yana bayani cewa cikin take da ya rubuta cewa yana bayani cewa yana so idan bayan ya kashe kansa in kudin ya fito a biya wannan bashi rago kudin a yi masa wani aiki da jina taimakon addini ko Allah ya yaje wanda dalilin wannan abu sannan kuma yana yi wa hukumomi yana da hankalin su ji tsoron Allah da abin da ya fito kenan wallahi ta haɗa ga mu hankali matuƙa kamin nan in ya ba ni cikin lafi to amma sai zan to karatun da kawai da buɗe ina yin da farko sai da na fara karantawa sai na ga nake tayiwa da nake gani ka wannan ya kamata in kar sai da na kar saboda labarin na zai cikin hankalin ka sai ka jire halin da al'umma mu ba take cikin yanzu nan gaba halin da ake ciki kenan Allah wannan wanda yake bayani kenan ba to ba wannan magana zan yi ko na kawo muku ne saboda ku gane hikimar musulunci shi sa musulunci ya aje ta'i wanda zai karbu saboda cikin zamanin annabi an zuwa zamanin kalibobi gaba ɗaya da aka yi karbo da za ake karba ake zuwa ake a karba domin saboda irin waɗannan matsaloli sannan na shida shine wa fil rikali da waɗanda suke wato bayi za a iya ba da kuɗi za a banke su za ka iya kawo mana kuɗi in muna da wani tsari ka kawo kuɗin a je a banke wani za ka ga kowane da aka wuce a kan dubu biyar ba ina nufin masu laifi ba mun taɓa zuwa sun ji ne a tuntuni wata shekara aka ɗebo ana ɗebo mana wanda za mu banka ina zaune sai a kawo wannan zai ce ne ne banka aka ce wannan wannan waya ya riga ya ce Allah ba za mu kwafi ba masu fadon wani zamu fito da su a banda su sai da muka samu wani wakila da dubu biyar ce kawai da biyu yake biyarwa da biyu yake biyarwa kawai shi sauƙin ya kama gina wato ya samu a tara a kan da biyu yake shi ne da biyu kawai ke kai gidara shi kuma alƙalin kawai ne su a kan wannan abin kawai da yake wata biyar wata biyar ko dubu biyar mutum ne da zuciya limamu tun da wajen ne ya furbi din yake wala wallahi kun gwada ne da muka ku ku lokacin da muka yi a cikin furbi din mutumin kirki ne an iya jarraba da aka yi a kan cikin sun da bawan Allah ne mutumin kirki to kai ne je hoje to shi a lokacin da yazo muka biya masa wannan dubu biyar din aka kira yaron na da na cewa zai fita sai na cewa liman ya tsaya dan ku samu dan jari a baki wanda zai ko dubu da wallahi saboda tashi hankali da zunubi kafin mu zo mu da lokacin ba ku da aljira ya tafi kawai to ce kudu kuma mutumin tambata ne tun daga tambata mun ce ya ba ku kudin mota a baki amma wallahi na je da dawo lokacin ya tafi to akwai irin wayannan gida ga musulunci yana da hikima yana da hikima duk abin da aka aje a wurin kiwon sa ne yau amma al'ummar mu ta zama kudi sannan kuma wabi sabilillah za a bayar da zakadin yaki da saukar kalmar Allah da ta ina da wata fahimta na taɓa karanta a wajen sai cewa bi sabilillah komai ma zai shiga amma dai gaskiya a lokacin da tsara tsawo mutum yana tsara bincike kana kara karatu sai na ga hujjoji wanda ke cewa fi sabilillah iya wannan yaki ya zafa kawai ya buka ya buka bi ko sai ka bawo sannan na tabbata shi ne ibnu sabi dan tabarki wanda ya zo ya ga yani madadi yanzu ya zo ba shi da komai wannan ya halaka sai mu kama daga irin kudin da ya ma kaga yanzu mu matsalar da muke da mu ni da nake karatu a nan na karanto wannan yanzu sai wata ko wani zai iya bi na gida a wannan bayani da ne in ce maka maka saboda ni ma sai ba kai ai na ja ba ku gadi ana mata sun ga yi na gida gida to saboda haka wannan shi ne abin da musulunci ya ya tsora su za a fita a fitar da rasa ba kamar yadda muka karanta yanzu. Saboda haka hikimar kunna zakka shine domin domin wato domin lil wasaki dan da arkake musulmi daga irin lagau da rafaka da mutum ya haji sannan kuma irin ko an hana musulmi gaba ɗaya roƙo a ranar sallah gaba ɗaya an hana su roƙo shi za a ke so duk wanda aka bawa duk wanda aka bawa ya samu abincin ranar ya samu rana to wajibi ne shi ma ya fita ba yadda ake yi da almajiri ya je buhu buhu ba wannan ba shi ba da tsari shine gurgurin da za a gani shine da an ba mutum ya samu da abincin ranar in an kawo wani shi ma wajibi ne ka saboda zuwa shi a ranar kowa a zaɓa wani ciki ba a so kowa ya zaɓa ranar sallah amin ba yana karkashin ka bawon ka ne sai ka fitar da duk wanda yake nauyin ka ne za ka fitar da amma kamar matashi kamata ya ce ba sai an fitar man ba zai fitar wa da kanka in kuma an fitar ma a gida bane in bai amma dai duk da abinci da zai zama kake ci ya kamata ka fitar wa kanka an gane ko to wannan shi ne wanda za a fitar wa zakka kayan matashi ya kamata a yin wannan lokacin ya roma ya siyo buhun shinkafa ya ce ya gaya a hakan cewa ya kamata a fitar da shi gaba ɗaya amma jira yake a fitar nan to zo da ga wannan shi ne abin da ya kamata mu lura mu kuma ke an gane ku to mu je zuwa to sai ma da ya gaya mana a babi na gaba babu rusu mu bayi a jaka babu da yake magana akan zanubin wanda ya hana jaka shi kuma yanzu za a yi magana a kai zanubin wanda ya hana ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace al-khairu li salatati shi doki doki na mutum uku ne bi rajulin ajru na mutumin da idan ya wallake shi yana samun lada mutum na farko kenan bai samun lada in ya samu doki daya wani rajulin fitru ga wanda ya mallaki doki kawai saboda daga niyya wata abuga saboda Allah ya bashi wadata me kudi yana da tsadin gurin da zai ajiye doki dan wadata da kamewa na jiya sannan na uku wa ala rajulin wujur sannan abu da ya mallaki doki shi kuma zunubi ne kawai a kan yana da doki amma kullun zunubi yake wai to sai ce ba amman ladhi lahu ajrun wanda yake da lada in gaba da gidoki shine wanda wato farajulu da baka hadisi billah wanda ya ajiye doki kawai da daukar kalmar Allah ya ajiye shi ne da shi wanda yana biya wa duka dubu shida dubu bakwai gudu buhu kawai dan za a tafi yakin Allah ko daukar addinin Allah ko a gudu to yana da lada wannan cikakken lada ko ba da ladi marji sannan ya tsare wato ya fara da masa filin ma da yake garken da yake gauri dan ko kadan guri ne kaga wannan an ba bayani ba da shi ne mai dodoji ke ba wanda ya yi da shi ya da karba ya zo ya tsawo wa yana buga ya mutu ba shi ba wanda bayan gidan da yana da kadan guri ba wai gida ba kawai yana da guri kadan garke na lokacin na lokacin wanda kaga sai ya mallaki garken doki ko shi babu yana da wadatar da zai kaunoyin sa amma wanda kaga kafin ba ma ake yi ai ko shi babu a za a samu matsaloli to sai kuwa kuma bai ma kai matakin da zai yi dokin ba an gane ko aure zakin ko kuma wata gona shine rauga amma an ga ban cikiya ne ha dani min al-maradi duk abin da ta goga cikiya ne ha da cikiya ana nufin wannan dabba eh duk abin da ka shafa ta guga da wannan igiyar daga ne na marji a wannan filin aure raudati ko gona kana lawo a ganati duk abin da ka guga bugani an sa igiyar doguwa daga nan zuwa akko ko ko ba gidanka duk abin da ka shafa to iya wannan adadin abu na da za a wani wane mutum kaje da katon guri kenan na ciwon kawai yana da lada ولو انها قد عدي لها النبي yake sai da ma za ta tsinka igiya kaga misali ka sa igiya daga nan zuwa bakin gobe can an yi mata iyaka kuma ga filin tsado wata kila har zuwa can daidai makarantar nan ta ta boko har zuwa nan to idan ya tsinke kaga ai zai ka haka gaba kenan to ladan zai zuke kenan duk inda ya shafa to ladan yana da zuwa shine abin da annabi Ali da Abu Hurairah yake da za ta tsinka wannan igiyar fasan na karaban au da rafaini bayan ta tsinka sai ta je ta hawo wani tudu ko kuma ta dai gida biyu ko ta go ta hanya ko ta hanyoyi gida biyu daban wanda da da take a cikin igiyar ba ta iya zuwa kanat awratuha arwatuha kai wa adaruha hadarat al-maut duk zafin da zai da zubar a gurin da takun da zai lada za a karuta da wannan ciwo kaga mutum ne ciwo ba idan da yawa ba zuwa kai wasu mun da to kai da wannan kikkiawan niyyar zai kai ta samun lada kwarai da gaske da yawa da yawa to kaga da aje tsaye ba da biya kan da wannan hadisin ai ko ne ka babu zai don wannan biya yana da cikin guri da zai kaza kaza kaza ko ne ka babu gaskiya ne ba su kudin ba ba su neman lada da yawa ba su san da shi ba to shi ga Allah in gado da ni ce walau anna ba za su na hari da zai doki zai wuce ta wajen wata koraba fashin da su ya kare da koraba walam yurid an yasiya da yi ba wannan dabbar ruwan ba kaga ai ba wannan dabbar ba ruwa ai lada ne to ba da niyya ba kamar da muke faɗa duk wanda kaje ce bare yanzu ko da yaro kan jiyo da ga wanda an yi ba ala in kaje ce bare za ka jiyo kayan abinci in kana son samun lada kake kaje ka ka taɓa da niyyar cewa muke ba aikin lada nauyin da Allah ya tsora mana wala mu jirgi to lada za ka samu amma wani za ka yaje kuna sai ana jogin yana yi ta haka za a je ko rabin wanda zai gaba kun yi kaza to wallahi ka zuwa da lada kuma dole sai kai da yawa za ka tafi duk wanda ke zuwa jeriya za ka gani da an fara ɗebo a gajera haka za a je musu kuma ba za gani aikin banza kawai kaza kaza kaza sai ka sa niyya dole shi sa malam mai da yadda zai da dini sai ke ba su ikhlasi wa ibaru niyya bayan fa'idan Allah kuma ka halarto cewa ba lallai lallai cewa dan Allah ba ce ka halarto da nabi balla da faraji ai abin da ba a so ko me mutum ya zo ya ce minta shi ya zuba jalalan dan sai ya kala sai addu'a to Allah ya ba mu ikon dauka eh dan roki Allah ya je maka ba haka ba amma ni ka zubar da lamun kuma biya ni Allah ya kiyaye to shi ne kaga wato ruwan da zaka je da ba da ka ba kai ya ba ba kana zalika law an hadaratin mawu kan da lada wa awal wannan ruwa warajul wa baka hafaqan wa ri'a da wanda ya tsaure duki to idan alfahari dariya dan ajira da duki wani wa'an da adawa kawai yi adawa da kenan wani ne ya aji dan adawa dan an adaji wani abu da za a ci da musulunci da jira li ahli islam da kan wa to ba mu da musulunci to fayya wajru ala dalik da kan ne jira eh warajulu rabaa makran wa ya akai kana fa amma rajul ladhi rabaa makran wa ya ko eh يريا oke ko amma rajul ladhi alayhi wizr amma wanda yake da zunubi kuwa sai yake ba huwa rajul rabada ala fakra to shi ne wanda ya tsaure ta yana da alfahari wani akan da kuma riya wani wa'an da adawa li ahli islami ga masu musulunci fa hiya wizr ala dalik to shi ma za ta zama ma zunubi akan haka wani mutum eh zunubi to sai yake anan kabu ko mata ce man da wani ba su kawo waya a wannan ne a wani layi su ke yawa ai yara ne a lalle misali zan ba ku ke kun da jike ba da koje mun ta zo ba da aure wannan abin ne mun ciwo da muka tafi so wani yaro ji koje shi da gudu ita ce ni albawai wato an an to go doki da gudu da bi'ar mutum da doki gudu da hal da mutum ba saboda doki da duwa ba wal aziya da gaba akan doki ya kai duk bayanan da ake saboda karfin da Allah ya ba shi ne za ka gane karfin sarauci 40 ne idan doki ya baki ka za ka gane kowa ne saboda karfi Allah wal aziya da gaba balmuriya ki kada balmuriya Allah ya yi idan ya arba kofar da gaba wuta ce take kaji a cikin duki amma ka ce ko cikin mutane da na ga yaran duk ɗan uwansa dan akwai waje yanda ba suna zuwa karatun mu kuma iyaye da suna biyo mu da karatu kan da muke tunda babu da nisa sai na ji kawai ni neman magana sai na ce maka dan me yasa za ku sai ko doki cikin mutane in za ku yi kuka ba za ku bi kawai yaron nan dai kamar ba da shi soyayyar da suke ba cikin cikin da suke ta da suna zuwa a yanki kuma ya fi karfin mu ne ba za a yi magana ba ai abin da ya cutar da al'umma kenan rashin umarni da kyakkyawa da hali da umura me yasa ba za a yi magana ba waye me yasa ba haka aka yi da ai da yazo karfin mutane ba ko ba haka bane ana ji ana gani to da naga wa an kinin da baya kai na da yi buga ta nawa da ya sako da ya kai masa baki wallahi da shi ne maduka Allah saboda haka uyayyen da suka rage ne ce to wallahi ya kuma da kudoki anan sai ya gane Qur'an wallahi za mu dace shi kuma sai sai mun kwace hukun Allah in yazo da abun da za ka yi to sai ko to saboda haka bayan nan bayan nan sai bayan mun yi sallar magariba saboda abin ya ba na wuce sai na kaura su yi ta saboda iyayen su suke sai nace yara su ne mara wasa da su nace ba za mu duba ido sai lokacin da aka buge ruwa aka buge mahaifiyar mu ko wani kanin mu ko dan mu sannan mu ta zo mu kula da magana ba wallahi ba za mu yi haka ba billahi la ilaha illa illa huwa diyar bi kare ji ko doki da gudu ba za mu tsaya ba kuma muna girma ba kiyayen kowa shi za mu ga da wanda shi lafiya saboda haka yaro ya yi faɗa suka ji kuma ba abin da za a gaya mana a gandu dan dai dan kabbo wannan magana kaga wani lokacin duka wato magani sai ki dan banza ake cewa nake idan za a raba gandu yanzu ya babu gadi Allah ko ba a ku kuma na gaya musu nake za ka yalin da za a ba a gandu ya ba ku na biyawa yasa ko da ka ba ku nake to ba biyaran da za mu kara daga ba babu mu yi sakaci mu jama'a aika ko ba gidi a jira ba shi ne ke wannan ba sai abin ya ba ran sai aika za ka wallahi ban da wannan dabi'a saboda haka na kawo wannan to yanzu dan Allah irin wayannan a wannan layi kike kawai da na ko doki dan dan matsanta wuta ne sai ko in ka buge mutum shi kenan akwai da mai wa Allah na san cewa dalilin buge da a lokacin a cikin garin nan dalilin buge da na san bai wa Allah da ya buge da doki wato ta tuba Allah da ya ta rubu har ta duniya wannan bai wa Allah do in illa da ya mata abin da abokawa a kulwata shi kenan kawai mutane su zuru zuru ai abin da ya samu ka ko ta al'umma ba umarni da kyakkyawa ne hujjum kana umarni ko kullu da yin nabi ta mu idan muka je da wannan to ban fi ko ta al'umma ba shine ka'ida in dai muka je da umarni da kyakkyawa da gobe ko ta da al'umma kuma ana ji ana gani ba ga wani san cikin ka ba za ka yi wani magana ba wai shi to wannan shi ya janyo gaskiya al'umma da da ku ci da tsaya to kaga anan wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al'umuri ya ga annabi alaihi salatu wasallam tambaya akan da kaifa ya kula ba kaga an gawa da doki ya ga da jagora ga ya rasulullahi fakali je ce ba mu jira alayya biya illa hadi al-ayati al-jami'a yake to ya kuna ne ba zo kan mun da aya wannan wani hadisi a kan zuwa in ba wannan aya da ta gani ba al-fadda wanda take da cikakkiyar ma'ana kuma daya daya shine al-fadda yake ko wani amal misali da rabbil khairan ya wa man ya'mal misali da rabbil sharran me wanda yake nuna an ajiye da shi da kyakkyawan niyyar zuwa Allah shine abu da yake nuna to duk wanda ya aiki alkhairi ko yaya ko yaya to zai gani wanda ya aiki sharri shi ma ko yaya zai gani shine abu da yake nuna ko yaya yake ko da kamar kwaye komayya suke cewa shine zara zara ita ce komayya wace ce kayan giyaji haka wasu malaman da suke cewa eh kayan giyaji ba haka ƴaƴan ɗan kyauta eh ba dai ya kare dai ya ji ko ba ga wanda za ta kawo tururuwa wasu kuma sai irin ina irin wannan wannan abin da idan rana dai ya bullo ɗayan rana din dan buri din wata irin shi shine shine zara amma ne zara sai an yi amfani da microscope ko magnifying glass za a iya ganin shi ko wannan ya ɗan rana muna ganin sa in kana da wani ko wani ne ne ta bullo ba haka za ka gani shi ma ya yi jiya ne ana gani to mace kai za a bi kai wannan girma ba ne mu alaikum salam to wannan wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci cewa wato wanda ya hada zakka yana da zunubi a wannan abubuwa uku wa zai iya hararo mana wato wa ake magana akan ya hada zakka to kuma ba mu da lokaci shi ne mai mataki na biyu wanda ya aje da wa kai tajanni tajanni wata akuka wata kila ya aje shi ne saboda wadata da karewa amma kuma baya da fitar da ga da wani a gidansa wanda iya da wani kawai sun kai zamu da ta na miliyan goma ne misali dan kamar da muka faɗa ya ce kuka ce a ajin fila ana zamun doki na wannan kode din ko a za a samu doki na miliyan goma miliyan ashirin amma wallahi ba ya buɗe ba wannan da zai kai ba a kare da gaske kamar yadda za ma shi a cikin kai ma na duba kamar in ban manta ba ni wani guda ba zai bai kawo wannan misali cewa kuma da an dai kana zo gane babu da kyau in an faɗi babu to hadisin kaga mun ga faɗa wannan cewa kaga bayanin da yayi alaka da gurin ko da ka babu amma ala ta biyu ake wajen wanda ya ajiye da wani ta ganni ta ganni ga da wani da ya manya a gidan daga kasan fili amma ba ya fita da ballan gara a ce da wakan ya biyo shi ne siyar wa yake daga ajin fina ya kawo shi ya siyar kaga ya zama makadara ya zama makadara نعم هل ذاك على الدين نعم نعم ما لا با dan yi abin da ka tsare ne zai na ga wani Allah eh kana ka ba ba ka ci ko eh shi ma da ya samu ke ya buta eh نعم abin da muka ce ko mu da iya duk wanda siyarwar sa take a kan wajibi ne ka siyar to an ji ne ko mu da rabar alaji cewa siyarwar ta ta wajaba a kan shi ne kawai za ka kalla biyar wanda ta waje ba a kanka in ba ta waje ba ba dole ne ka waje maka shi ne magana ta wanda biyar wanda ta waje ba a kanka to shi za ka fita ba na in dai wajibi ne kan ko da ne yanzu ba ka da ake fita ba mun ba da misali ai za ka ga da yawa muna da abinci da zan zama sannan kuma ana da musu da wanda in kace ba ka ga zai zai ne kai ne amma kun sai ga kun ka ga kai wani dinka amma da za ka ji wannan da kana kowa sai za ka ga ka ji sai don ba ku kowa da yayi to shi ma wani kan haka bare ku amin ba da alaikum salam wanne ne ya halatta ba a yaji yanzu yawon shi ne magana da muke idan za a je dawaki ne ko idan ya da tsawa a unguwa suna kuke iyayen mutane shi ne ya faɗa cikin na uku da kan suka faɗa cewa zunubi ne in dai za a yi wannan amma idan wato ana ana kiwo ɗaya ne don samun lada kuma wata ƙila kamar yadda yanzu a nufi wannan tambayar don in ya kai wani mataki ne kiwo ta shi biyar ya kiwo ta shi biyar kamar da ana samu a kana ga